أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi yan waga shi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake haduwar mu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke angola karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a talatin ga wata na rabi'u thani ko daya hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da 27 ga watan 12 shekara 2019 a darasi da ya gabata mun tsaya a ayata 69 suratul nahal insha Allah yau za mu tashi ayata 70 daidai ta wannan sura suratul nahal bismillah ar-rahman
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أنا كنت روما كنت وده ممكن وده ممكن هل كاش غروب نهل ستوث الإلي دي الله خلق لكم ثم توفاكم ثم الله نزل خلقكم الله خلقكم ثم توفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا
لكي لا يعلم بعد لكي لا يعلم علم شيئا.
بعد علم شيئا
إن الله عليم قدير إن الله عليم قدير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن هو كمان دين دا muka yi bayani da tattarsi da ya gabata wannan sura tana cikin sura sura makiya wadda suke bayani kan tabbatar da tashin kiyama tabbatar da hisabi za mu ce gobe kiyama bayan kawo wa mutum hujjoji na kaɗa ta Allah subhanahu wata'ala nan ya fara da kamar da bin kasir ke cewa wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana bayanar da yadda yake tasarrufi yadda ya so da bayan shi babu wani abu a hannun bayi wanda suke sarrafawa da kansu farko ya ce wallahu khalaqakum Allah da ake kira a kadata da ibada abu dokokin shi abu abin da ya ce ba haka bane ba kun zaɓi san ka ra'ayi ra'ayi na ya dace ina so in buka za'a Allah cancanta yi don horata shi ne halaka kuma ya halice ku bayan babu sun mai tawafa ku kuma shi ne zai kashe ku in lokacin mutuwa yi kun iya cikin wa kalubale abinda yake tabbatarwa bawa da gajewa shi ita mutuwa ba buƙatar ka yi imanin aminu bil maut ko imani da mutuwa ko kawo ne ko munawaki ko waye safacin ka kasa akwai ta abin da kudan ittifaqi kowa ya rada akwai ta bayan da kariya wannan shine abin da ke tabbatar ma dirgin bawa gajiyayye ne don za a kashe shi kuma abin da baya so sai gun ɗaya ya yawa canza masu na murgayi sai gun ɗaya ya yawa yanzu duke ta koma ta wasu mataka ta koma ta wani gidanka ya koma na wani ku dukiya ta kwanta koma ta wani sai gun ɗaya ya yawa lissai ya canza yanzu lissai ya canza gaba ɗaya duk wani abu da kan mallaka ya ƙare in wa mutuwa abin da kawata bawa ya tsaya mata lissafi da kyau yanzu yanzu duk jikin da kake ma kwalliya ka sa turare ka sa mai ka yi kwalliya ka shace ka gyara kana badawa kai ne ko tana bada ita ce ta isa tana barazana tana yanga yanzu har tsami yanzu an na fara duk ba wani asali ba wani asali da bai tsami amu ya asali ne ƙarya ce kuma ya tsami zai kwana biyu za ka kiyar kabarin ya ga da kai da gangan jiki a rabu abincin tsutsa yanzu dole wani abin nan kasar sekon ɗaya sekon ɗaya yawa wani ka tabbatar ma da bawa gajiye shi kuma lamarin mutuwa ba a ce a ga wata ƙasa inda an ce wannan ta ci gaba ba a mutuwa a can yan kai shekara ɗari biyu ko ɗari uku ake mutuwa a amurka ko a yaron ko a asiya can ba a mutuwa sai an jima kan ya ce babu ko da mutuwa ake ya ce aina ma ta kuno yudrukul maut walau kuntum أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة hasabuka ala ce aina ma ta kuno duk inda kake ba inda za ka shiga sama ko ƙasa yudrukul maut mutuwa sai ta iske ka ya ce walau kuntum fi burujin mushe duk jirin da kai mai kwari mai tsawo ya ta je ta hubbar da garkon wannan garkon ne mai hantsaro jama'a tsaro masu tsaro haba ba wurin da wannan duk inda kake ya ta shiga kuma ya ta ɗauko kuma ba a gudu a tsere wani wuri kullum ma da tafi nuna min inu mulaƙiku قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
ya ce kul gaya musu inna lamautar da zai tafi runa min wannan mutuwa da kuke gudu dan danwa dina ga mutum ya mutu kun lokacin shi ne iya ka karin shi ya kare dina ga mutuwa ina ya ka karin ka kare duk ba ki iya kai ya zama da zuwa ba ka san ta yace wannan ga ya musu wannan mutuwa da kuke gudu fa innahu mulaqiku duk kare gudun ka ta iske duk inda za ka ƙarfinka ka yi ta iske ta iske ta ɗauka sun maturar duna ila alim da gaibuwar shahada kuma za a mai da ku bayan ɗaukar rai zuwa ga wanda yake alim da gaibuwar shahada ya san hili ya san ɓoye ya san ɓoye gaibu abinda kai kai kaɗai a cikin dare a cikin kai kaɗai ka ɓoye kai ya sani kuma ya san abinda yake bayyane ka wani ke nan akwai nan akwai jan hankali ka shirya kanka ya san hili zan koyi shi Allah kuma can za a bai da ka kun fa na biyu ku bi ma kuntum ta'malu zai ba ku labari amma sakamakon duk abin da ka shirka a duniya wannan shine Allah subhanahu wata'ala ke kashe gabawa aya ƙarshen sabkar aya ta ƙarshe cikin Qur'ani ƙarshen aya ta ƙarshe wannan tafiye ta mana wattaku yawman turji'un fihi ila Allah wattaku yawman turja'un fihi ila Allah wattaku yawman turja'un واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كجوز ورحمة تكتبت آية أرشان آية سبقاء أتشين القرآن كجوز ورحمة ونولي نمسمى ترجعون فيه إلى الله wanda za a mai da ku zuwa ga Allah ƙarshen dose rihe takardu an ƙare yadda kasan ana ɗakin jarrabawa an ba kowa wani ifirwanta wani aiki an ba ku awa kaza awa kaza ya ƙare za a mishi a gama a limki sai jiran zuta ko sakamakon abin da aka yi ita ma mutu haka ne daga nan an eh ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah sun matuwafa kullu nafsin ma kasabar hum la zulmun kuma za a cika ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata ba a zalimtar kowa ba ta da wani an annabi ne in fir'auna da ya mutu hamana ya mutu karuna ya mutu duk wani dan duniya ya mutu kuma zai mutu ba da wata da annabi waliyin Allah ne salihin bawa ne mai da'a ga Allah ne ba ruwanta da kowa inda za ta bari da ta bar shugaban manzon sallallahu alaihi wasallam cikin sayyid bukhari haka cikin sayyid muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan ajalin shi yazo abu yayi nauyi cuta ta yi zahi ba abin da shafi ka illa sallah kurum yace a sallar nas aka ce la ana jira kuma jiki ya tsami ya ce a kayan mashi ruwa ya zuba ruwa mai yawa a jikin shi kamar sa ana sa mutum ya gidan leda sa masan yi abin sanyi a sauke sayan masara ya zuba ruwa ya zuba zuba ruwa ya yi yunkura sai ya koma ya suma yi an jima ya ce a sallin nasu an yi sallin aka ce la ya ce a kayan mashi ruwa a ƙaro mashi ruwa ya zuba ya zuba ya zuba ya yi kura ya koma suma bizan gana ba an jima a kama shi ruwa ya yi wanka na uku bayan ci a sallar nan an yi salla a kame ya zuba ruwa ya yi kura tashi suma ya koma suma biyar gagara ya ce muru ba baka a gama abokan mutane sallah asalin abokan ya sallah ya biyar gagara inda tabarun da tabar shi ya zo ƙarshe abu ya zai ya la'ilah illallah inna lil mauti la sakarat ya dauka ruwa a cikin wani kwano ya zuba ya shafa fuskar shi la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat wannan shugaban manzanni ne na ka yan uwa kowa shi ne makan shi Allah taimake mu Allah sa lokacin mu yana cikin masu imani yace shi ne ce wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum Allah shi ne ya halice ku kuma shi ne ya dake amsar rawukan wa minkum man yuraddu ila arzal al-umr a cikin mutane akwai wanda ake bari a raya shi har ya kai shi rubta shin azal al-umr karshe na rayuwa da bawa zai shirbice sai manzo yake wata addu'a a sallah a'udhu anama a'udhu bika min al-bukhli wal qasali wal haram wa adha al-umr wa adhab al-qabr wa fitan al-masih dajjal a cikin addu'a da yake hadari ne yani mun tsari Allah ka shirurta shirurta yace li kai la ya'lamu ba'd ilmin shay'a mutum takeke wanda ya kwashi abu da ilimi ya tara za a waye gari in shirbice kamar bai taɓa ɗaukar koyo ba ya shirbice iya iya da igiya ya ce ya ce muci shi ne bai san ba abin da yake yi kuma da shi ne mutum cikakke mai ƙarfi mai lafiya yau ga halin da ya koma dole ba yadda ka iya katsuwa ka yi mutuwa ma abin kwan dama da ana gajiya ɗan adam sai ka tsuwa ka yanka mata kana kallo ba wani ci gaba a yi na ƙasa an ci gaba su can ba tsuwa ƙarya ce ko ina tsuwa ko ina babu yadda ba tsuwa shugaban kasa amurka kashe reagan hauka ce kan yi ko an labari ko hauka ce reagan shugaban amurka shirbi cewa yi shi ɗaya yau ta ya kamo shi duk ci gaba su gajiyawa ce a fasa kai ba kowa wani rana bawa kake har yau ba wata ci gaba da kai har yau bawa kake ya ce inna allah alimun qadir lalle allah masani ne kuma qadir mai cikakken iko ne me ce gaba
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون nan Allah subhanahu wata'ala yana bayyanar ma ɗan adam wautar shi yarda da ya gama Allah da wani Allah ke cewa wallahu faddala ba'dakum ala ba'd Allah shine yayi ta wasu akan wasu tsakanin bayi wani mai kuɗi wani talaka wani iko ƙarni ko wani mai bi gashi na san da mutane a duniya kategori kategori mutane haka Allah tsara ya yi ta wani ba kai da tsaya kuma dole kama wani aiki biya ka haka Allah tsara kayan shi duniya haka take tayya ya ce faman da zai fujilu bi radi rizikin alama malakat aimanu dan adam wani abu duk mai da sai ba yanda za a yace wanda aka yi hita ma'ana mai kuɗi bai yarda ya ɗauki dukiyar da ya mallaka ya ba bawon shi fahim fi sawa ya ce tun da kai bawa ne jimin za abin zana bawa na duka wannan duki a tawa da yadda kai daya kai abin da ka ga dama kai ma sha yadda zai kai ma kai ba mai haka ba mai zai da haka yawa bawan shi haka ko dan uwa ko danka balle bawa bawanka wannan abu ne duk mai hankali ya san da haka ya da haka shi Allah yake cewa afa bi ni'matillahi yajhadun nan ji hankali to idan kai bawa baka yarda ba ka yi tarayyar abin da aka mallaka maka ba kama mallaka ma aka yi amma ba ka yarda ba ku yi tarayya kai da wani kuma za ka yardar ma Allah tarayya cikin ibadar shi ka gama shi da wani ka ba wani bawon shi haƙƙin shi kana shi kaɗai ke da haƙƙin ibada shi kaɗai ke da haƙƙin abautatawa ba ni wannan haƙƙin ya shi kenan yarda da kiran wani Allah ba wani halitta ba haƙƙin Allah kamar yadda kai ba ka yarda ba to yaushe za ka yarda ma Allah da haka kai ma bawa mai kashi da wutsari ka yarda ma Allah ma'alici abokin tarayya kuma kai baka yarda haka ba sai ta shizu bayi ni'imar Allah ce kuke musu don ku gode ma Allah ni'ima da ya muku ku gode mishi ku kada tashi da ibada amma ku kama irin wannan butulci gama shi da wani na akwai butulci kwarai aya ta gaba me yace
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ومار ضرب لكم مثلا من انفسكم هل من امركم ضرب لكم من أنفسكم ضرب لكم مثلا من انفسكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقكم فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء
تخافونهم كشفتكم انفسكم فأنتم فيه سواء تخافونكم كخيفتكم أنفسكم تخافونهم كخيفتكم انفسكم
هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون لقوم يعقلون
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون nan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali ne na duk mai hankali ya san akwai wautar gama wani da Allah Allah ya ce daraba lakum mathalan min anfusikum ya buga muku misali a karan kan yake tambaya hal lakum mimma malakat aymanukum shin zai yi daga cikin bayanku da kuka mallaka min shurka ku yi tarayya ku yi haɗin gwiwa da su fi ma razaqnakum cikin abin da muka arzuta ku na dukiya ku yi tarayya ku da su ɗaya fa antum fi sawa a ce kai da bawanka duk haƙƙin ku ɗaya ka shiga wannan ka shiga wancan gida iya mata hudu ne kana nan iya can da an jin da mata an jin da mata duk da yin da misali a ce duk ɗaya inda kake wancan gida shi ma yau iya wannan gidan dukiyarka abin da ka ga dama ka yi shi ma haka zai ga dama ya ce shin wannan abin zai yi da ku da bayanku abin da muka baka naka ne da ka mallaka na arziki a ce kai da bawanka ɗaya ta kafu nuhun kan yi fitar amfusa kuma ku rinka jin tsoron bayi kamar da ku tsoron iya su yi tarayya da ku zai yi wannan jawabi duk mai hankali sallah bai yi wa to yaushe za kuma Allah haka sai ku ja hankali na wa menene su a wancan zamani ba sa inkarin Allah kun shawar kawai da bisin kara ko Allah ko komi kun su matsalar su gama ganin Allah ana iya gaba shi da wani ba iya bauta Allah kai tsaye to shi ka ji hankalin su wannan Allah da kuke girmawa me wannan matsayin shi yanzu a nan akwai girmamawa abinda kai baka yarda ba ba ka so baka amince ba kuma ka yarda wa da Allah mahaliccinka nan akwai ai jan hankalin su ne ake su gano da girman Allah ya huce haka a gama shi da wani Allah ce kazalika nufassiru ayati da qaumin yaqilun haka muke ayoyi muke muke raba ayoyi daki daki dan mutane wanda suke hankalta Allah samu Allah ya su kenan wani zai wannan nan kenan Allah wani misali duk mai hankali iya ganewa eh duk duk ina wani su gane da yawa su gane tana ne wani mutane Allah ya ta bugawa da yawa mushrikai suka gane da suna kan kure ashe Allah ba a mai haka nan to shi tare kenan da mata hankali kuma sun gane tabbas sai ya ce wallahu wallahu ta'ala kuma anfusukum azwaja kuma shi dai Allah da ake kira a kadaita da ibada shine ja'ala lakum min anfusikum azwaja cikin ni'imomin da ya muku shine sanya muku matanku daga jinsinku ba a ce matarka cikin awakai ko tumakai ko shanu ko raƙuma su ne matanku a ce dole sai an tana za a arme bukata ka kare za ka samu nutsuwa a jikin akuya ko tumkiya ko saniya ko kura ko kura ba kada kan lokaci ba kuma a ce dole sai kare sai za ka biya bukata ka sa abin zai akwai halaku akwai matsala to wannan kenan ce akwai ta ni'ima ta Allah da ya muku wajen biyan bukata ta a cikin jinsin ku asalin alayan wala gama jinsin mata da miji hanya ce ta kyakkyawar rayuwa ko ta halitta hanya ta kyakkyawar rayuwa ta gamu wani mace da miji haka ne hanyar kyakkyawar rayuwa ya ka sanya mana daga jinsi irin namu wannan ni'ima ce ta Allah da ya mana yace waja'ala lakum min azwajikum bani wa hamada kuma ya sanya muku daga cikin matan da kuke arme ku samu iya ku samu jikoki eh magada da yan baya jikoki kuma ba dan gaji ka duk wannan aikin Allah ne wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah shine ya arzuta ku daga kayan marmari kayan abinci a ci a more a ji dadi duk wannan Allah ne shi ne yake yake yake wannan tunakin yake janyowa wallahu khalaqakum thumma razaqakum ثم يميت ثم يميتكم ثم يحييكم والله خلقكم ثم رز... والله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الله الله لك كرا أكدت هذه العبادة هو الذي خلقكم شين أصلي هذا الجكوبان بابكم ثم رزقكم كما شي ke ba ku abinci na rayuwa shi abin da za a ci a rayuwa wanda ya bashi ba ba wata duniya ba wani mai ilimi kaza wanda abin da za a ci a rayu a cikin ciki sai Allah duk inda aka yi a gama a gyara eh sai a gama a gyara kurbakin ta kenan Allah shi azuta ku yace shi kuma Allah da sun mayumitukum shi ne ke kace kulutun da su sun mayuyikum kuma shi ne zai tada ku bayan mutuwa sai ka tambaye su hal min shurka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay' daga cikin gaba ɗaya abin da ake bauta wanda ba Allah ba akwai mai ɗaya daga cikin wannan abu mai shai akwai mai halatta ba Allah akwai mai arzuta banda Allah akwai mai kashka banda Allah akwai mai raya banda Allah babu sai Allah kura ta subhanahu wa ta'ala amma shirkun Allah ya tsarkaka ya girmama game da duk abin su gama shi Allah ya kanta kan Allah ya kanta tarayya yace afa bil batil yu'minun saboda za ku yarda da ƙarya abin bauta na ƙarya shi ne marfa albaɗin yarda da abin bauta na ƙarya za ku imani da abin bauta na ƙarya imma gogin imma asalin ma wane ne shirme ne batin ne wa bi ni'matin lahum yakfurun suna butulce mu ni'imar Allah ta kaza da ibada dan ba butulci ga Allah illa ka gama shi da wani ya Allah ci gaba ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون wa ya abuduna min dunillah duk da wannan awar bayani mutane butulci dan adam ya kai ce wa ya abuduna min duna suna bautar wani Allah suna bautar shirme ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ard wa abin da ke bauta ma bai mallakar musu ba bai da mulkin tiyar da su ko azurta su imma daga sama a ce zai iya sarkar da ruwa ruwa ya tsaya haka wal arad haka kuma bai iya ba su tsiro daga cikin ƙasa ba wanda yake yi ko ruwan ko huto da tsiro da zarar samu abinci da ruwa ƙasa kuma da ba ta damar da yi tsiro abin da za a ci a rayu wannan babu ɗaya wanda ya mallaka shay'an ba wani abu da mallaka in ma sama ko ƙasar ba abin da suka mallaka kuma ce wala yastati'un ko ma sun nemi su ba sa iya ba duk duniya a gamu duk masu ilimin duniya a gamu a shiga wani ɗakin ilimin ake bincike kun na tsaya a yi ilimin fak a wata tsaba ɗaya ta hatsi wata shinkafa baiwa baiwa wata shinkafa babu wani abu da za a ɗan adam ziki ko ma me kuma don Allah ne da abin da ake gani su masu ce atom kin ne amma me ake electron kin ne amma me da na Allah ne ko electron kin ko sai ta ko ma me mai kananta dai babu na wani sai dai a gama na Allah a gama me ya bada a sami kaza ko mun karanta shi tun za a ce zarra misqala zarratin a ce kharjan a ce ko ayo ko maya a ce zarra to ce ma an ga gano akwai abin da cewa electron suna ta sai dai ko a yi lissafin ka ba idan da ganshi ba to shi ma kin da babu wani abu da bana Allah ba in ma menene mai kananta Allah ya kan shi yace kun sun nema yace wala ta tsuna ba za su iya ba dan haka falata tribul lil amsal ka ku rika buga mu Allah misali kuna gama Allah da wani ga Allah ruwa ga Allah kaza kuna dauka wani abu daban kuna gama kuna bashi matsayin Allah ka ku haka ka ku ba ka ku gama Allah da wani in wacan da suna ga aljannu ne ko mala'iku yanzu ka san annabi a cikin lalacewa ta kai gaya wai dan adam yake ga zai kiran wani mutum dan wani yace Allah ne shi ya rubuta shi mutum jiya wani ke kuma na audio yace mutum makuci gurin gaske yake iya da abu bana goyo ba iya cewa su shehuwa ne ko idan ka taba shi ko Allah bai karka gaban shi ta mutum kama shehuwa ne wasu tar Allah ta ko Allah sai ce kamar da duniya tun abubuwan da an gaya maka sai ka ce kudin shari ne ake yi ko bai yawan suka ce mutum ɗan ga hoton shi kana kallon shi a hili ba ni ba bai bace wace sura ce ko audio ce da kallon mutum wani an san shi yana kalma ta kafurci ce wani Allah ne a kama sun ce Allah ne to kada abu ya kai gaya lalacin adam su a can da sun san a yadda a ce aljanni ko mala'ika amma a ce ɗan adam wani kada kallon ce wani Allah wai ko Allah ma bai da komi wani zai kana shirkin cikin tallata cikin tallata wannan malamin sanannen sanan malamin wallah sai ake ai mu an kare kasan aljanna aljanna an kare aljanna ta har gidan ku sun samu Allah ta har gidan ku kun kare ba shiga wuta kun malamin sananne ya ci gashi ku amma ko shi iya ga haka ne da ta ake shiri ne Allah ta aljanna an kare har har gidan ku kare wanda annabawa da hirki Allah sana kowa ta kai shi annabawa suka ta kai nafsi nafsi wa ba shi an kare haya ba ta an gidan suna wanda ta ake shirme ne ba haka wani ana shaidi ne to Allah ka ci gaban Adam kana kallon mutumin wani ne dan gari wani malamin dalika kaza ne kana kallon shi zai wani kalma ta kawuci gangaje kawuci gangaje ba ba wani shi ba kan shi Allah ya shirye da mu duk wani misali da yake bugawa na maganar Allah ba ga Allah ya haƙa misali yace la tadbulu la misali inna la ya'lamu antum la ta'lamun Allah shi ya san komi ya san da ba shi da abokin tarayya ba shi da kama walam yakun lahu kufuwan ahad wa ma kufu'i ata da zat sus ikhlas walam yakun lahu kufuwan ahad Allah aka ce kufu'i duk wata siffa ta Allah duk wani aiki na Allah babu wani aiki ko siffa ta Allah da wani ke ita shi kufu'i babu wani kuma bangare ne eh zaka mutu shi wasu basir babu wani abu da ke na Allah da wani ke da shi babu ko halittawa ko azatawa ko kacewa duk abubuwa shi ita Allah ne da malaka komi Allah shirya da mu yace inna la ya'lamu antum la ta'lamun Allah shi shi da masani ko ba ku san komai ba sai abu da aka san da ku shi me Allah ya ce gaba kun baka misali da Allahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون in wadda wannan misalai ne Allah ke buga ga duk mai hankali ya gano ba a gama Allah da wani ba a gama tauhidi da shirka da raba lahun masalan abdan mamaluka Allah ya buga misali na bawa wanda aka mallake shi bawa mallakakke wanda la ya kadiru ala shai ba shi da ikon komi hiyan da mai gidan shi da shi ba wani abu na shi wa man razaqnahu minna rizqan hasana da wanda muka arzuta arziki kyakkyawa na kwarai fa huwa yunfiqu sir minu sirran wa jaran wanda yake badawa ihbahu dane kaman dane iya abin da ya ga dama ya bada a hili ya bada a boye shi kuma tamba abin da ya mallaka bai iya komi sun zo daya to idan wa'annan ba su zo daya ba da da bawa kuka tabbatar ba a gama bawa malakeke da ɗa mai ‘yanci bai abin da duke shi idan haka ba ta gamu ba ya za a gama Allah mahalicci da bawa shi misali a ta hali ya stawu shin wannan za su zo ɗaya mai hankali ya san la ya stawu ya da ba sa ɗaya Allah ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah akan kawo hujja an kawo maka hujja kenan an kan hujja wani abu bai yiwuwa ga mai hankali to tun da ka san haka bai yiwuwa ga kai bawa a gama bawa da ɗa bisa gamuwa bisa ga mahallici da bawa ta godiya ta tabbata ga Allah bal akatharum la ya'lamun jami'in mutane ba su sani haka ba alsamu cikin masu sani masan tarbiyya ci gaba وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم amma duk wannan misali ne Allah ke bugawa bambancin Allah ba a gama Allah da komi na taba ku misali wata ramin je wata ƙauye an ƙasar magarya yan gari an taru da ƙosu an sarki ce an taru yan ƙauye dama ka mu shiga mata da wani balarabe na saudiya ya tare wata mace ɗanta ya cire laya ya cire laya ya rike ta kasan an galawa tana a kusan ka haɗi ba a gadama ya ka ce laya ma ba a magana haka aka yi nan garin wani wuce a nan garin ba haka bi ana cire laya cikin sahu cikin laya amsa haɗi ya cire ana cire ne aka aka zo ana aro hijabi ana tura da hijabi a nan garin mutum ya kasa ganin duniya wata wani imani shiga taka ba kuɗi da kuɗi da suka tun da kuɗi da suka yau da yake kuɗi ke ba a hamshi ke ba da aka kyale ba ci kyale ba kuɗi ba ne sai cire layi sai guski ya rike sai da muka shiga cikin masallaci an taru yan garin sai yake ce musu wa yake halittawa suka ce Allah wa yake azutawa Allah wa yake kashewa Allah wa yake karewa Allah duk ai Allah Allah sai hudu Allah ya ce ta wannan hawa me take yi aka shi take nan tun da kusan abubuwan da Allah ke ta wani mai kata ita bari me take mata me take yi kiri shirme ce bari ba ta wani gomi ka kanka hudu to haka kin ne Allah ke karewa shi ke cewa shi ke kashewa shi ke raya shi ke azutawa komai shi ke yi amma da kuna mai da gama ya kasa shi ma wai wanda abin kan kasa na wanda zaka bulaguro kaman ce ba kai ba da haka ka dawo ma inda Allah ka dogara ma ko jiki sama kawo kana kana da Allah ko jiki sama kawo kana kana da Allah ka da amma ita ce kamanci da gida shikenan hankalin ga tashi da haka kuma Allah ya wakar mutum kama Allah kuram ba gama Allah da wani yace wa daraba Allah matana Allah ya buga muku wani misali rajulain na mutum biyu ne za a baka misalin su kai mai hankali ahaduhuma abkam la yaqdiru ala shay ko kallu ala mawla shi mutumin ɗaya bebe ne kuma bayan bebe laƙadar ala shi'in kasa akwai bebe ma iya wani aiki iya mutumin hankali iya na aiki zai bebe kunne amma yana wani aiki shi wani bebe ne kuma bai yi komi komi bai yawa kuma ko kallon alama lawo sai abin da immigration bai iya komai yi abin da aka nuna sai an gusa sai an motsa ba ka iya sanin goma kan kansu ake za a gaba dole da katar ido duru duru duru a zamane a je a kato aji a gaban shi a katar rare aji a gaban mulki zaka ba duru da idan manza idan manza na kallon gobe zaka ba ba da kuma har ku ba su ba sai ka ce wani wata ne ba yanzu ci gaba shekara ta dubu biyu na har suna nan a India da China kuma sun gaban sai sun sa gungi gaban ana haka ana haka ya roƙon gunki Allah Allah kuma Allah godiya Allah mutum ma Allah godiya fa da dini ba bane bane ka zo ba zama so ba sai don China ce ce Japan yau a China akwai shi kowa an bota yanzu a China ta an bota kai daban-daban ya kai wajen 80 banda kira daban abun bota kun daban-daban iri-iri amma ga ilimin akwai amma ga ba hankali shi ka ta bambancin ilimi da hankali mutane shi a ilimi daban hankali daban da ake maganar mata a nan ɗafi magana mace namiji ya mace hankali ake magana hankali ya ce to ai gashi mun kaza mace ta ce primar ita kaza ta ce ne kowar kuwa mace eh yawan ilimi ne amma hankali ba namiji ya hita shi wanda ya halitta ta hankali shi ya ce namiji ya hita mace wani da baka wani wani ya dalilin da kusa da ne ka gani ya ga hankali a wani ke wani hankali da yake sai ga mutum da kutura ne da kutura gare shi Allah da kutura gare shi da kutura amma ga wawa ne sai ka mai da Allah da kutura ne wallahi da kutura ne da kutura gare shi amma sai wawa ne ko sai ka baka an gane wani wawa ne abin wayo wawa ne an ga rayuwa wawa ne kuma amma ga ilimi in yi baka ma'in amma ga gine sai baka ma'in waye ka shi akan shi akwai amma kuma wawa ne kuma rayuwa to kenan ka ga ta hankali daban ilimi daban sai ka zama ku ci iyare da qur'ani ba ba kuskure ba ne ba eh ilimin iyana na qur'ani ba bai hankali amma ya kama bakara sai ba hikam hannu sai ka baka dai da kuma kina a gina akwai ilimi daban hankali daban to ba su da hankali ne Allah ba mu hankali yace li qaumi ya'qilun eh Allah samu cikin masu hankali yace wannan bawa wani Allah ke buga misalin shi shi dai kurma ne ko ta bebe ne be da ikon komi wa kallon alama lahu yau ne shi hiri da mai gidan shi da shi aina ma yujiyu lati da kaddiya na kai da shi ba yin zaka wani abu na alkhairi bai taba ka komi ba abin da ka taba ka hal yastawi shi irin wannan bawa da aka ba misalin shi kurma bebe za mu ce bai iya komi komi sai an mishi bai iya kawo alkhairi ko daya hal yastawi ya zo daidai huwa shi wannan bawa umman ya amur bil adal da wanda yake umarni da aikin alkhairi kina sun zo daidai da Allah da abin bauta na gaskiya wa huwa ala sirrin wanda kan addini na kware ma Allah Allah kana shi doka akan hanya ta kware ko ko cewa buga misali mai imani da butulu kago sun zo da ba da zawa daya duk abin da suke a hili ba da zawa ne kun da mai umarni da kyakkyawa da adalci iyaka hanya ta kwarai da wancan wawa ba abin da yake yi to haka kenan Allah bai daidaita da kowane bawo shi mana makhluk ci gaba
ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض الله شيء ملكي shi ke da masaniyar abin da ya faku ya ɓoye ma kowa na sama da ƙasa don halitta shi ce bayan shi shi ya kayan shi babu wanda ya san abin da ke cikin su sai shi sai kuma wanda ya sanar da shi shine gaibu samawati wal ard wa ma amru sa'a bayani da ake kan tashin kiyama za a yi kiyama a tada kiyama a hisabi tsakanin bayi a sakawa wanda aka zalunta wanda ya zalunta a kama shi a kai wuta don abubuwan da aka na rikici da ake yi a wajen Allah gaba ɗayan shi illa ka lamil basar duk a wajen Allah kamar da san kibta wani ido kamar da cewa amruna illa wani kalamin kalamin bil basar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar duka wannan lamarin kiyama ne rigima an yi kaza an yi- a duk a wajen Allah duka da ka san kibta wal ido an yi an kare kai ne ya ce ɗan wata cikin kiyama magana shekarar dubu hamsin magana dubu shekarar dubu duk wannan gwalgwadon wahala ka ce gwalgwadon yadda da kai idan kai shan a hilin kiyama take ba gwalgwadon abin da kai amma yau ka- ka binciki misali mara lafiya wanda ya kwan bai barci ba yanda yake ga tsawon dare wannan cuta san haka ne daga daren ya tsawo ya gare da daki wayewa wanda bai lahiya san haka ne dan wuya kake sha amma idan kana barci mai da'i lahiyayye ya garin da nan gangan ya waye to shi ma ta wurin kiyama ya dace da mutum da matsayinka a wajen Allah zai kamar ruwa ta tabbata zaka cewa a wajen mai imani yanda zai ga wurin kiyama tsawon shi wuyan shi kamar sallar farilla guda za a ɗauke ma wahala tsawon wunin gaba ɗaya wani shekarar dubu dubu hamsin ya dace da wani da aka sha amma a wajen Allah to bulle a wajen Allah kenan wani mun kin a wajen Allah abu ne kibuta wal indo abin kenan abu ne da gaugawa sari'ul hisab Allah mai gaugawar hisabi ne wani ce gaskiya rigima lahira akwai rikici wanda za rikici wani rikici kun hisabi zai abana ta wani rikici da kun zabi da inda ne ne gidan juji ka tabi kawo juji kai da abin da kai ba ai ta wani kai inda kai ne rigima gidan alƙali gama alƙali kai an kasa gane gaskiya ya kasa gano an ta bincike alhira ba kurci ba lahira an ba gurbi shahada ne zan ka ganewa daban ne da duniya shari'a duniya shi ake kai zaka yi hakinci ka ɓoye ai ta rigima ga wadin gaskiya kamar juji wani wuni guda ina ta wannan wata wata shari'a ce kaza kai shari'a wani wannan juji wata shari'a nan activist hai ana kuma shari'a ta dake dake tawa ba dake ta wata shida shida kuda su tunda sai wani ne yawa mushalla ko ne yawa ta ciki dan ya dan bata akai tai tunda sai ake mun kanshi ake ta juyawa har zuwa azhar kun ya kira kun ta shi mun juje mun ta kai ba zuba kama ga ka bai yi shahala karshe can wajen azhar sai juje tsawon kai ne sai aka aje aka yi aka dan huta aka dawo sai ya ɗauko tarihin shi wani ka zamna ɗaya ko tun abin da haka kwal wuri kaza suna nebo kaza ka kasa wuri kaza duk abu kwarai kwarai ya taimaka abu shi na gari da ya taimaka wadi kuma aka zo kan wani ne ya wanta wa kare ka tsaye kuma da cike ta iya shi da jiji ya ce ɗan a wata da zagi ko ka gaba ba wani wuri guda shi ɗaya ka shara shi wuri ɗaya can ƙarshe wala ga haka ne sabe zagi sai gaba wala fur gaba wala banza fur to shi juji ya sako mai gaskiya haka alƙali haka ban manzan manzan sai ke cewa manzan ke cewa mutum zai zo a zo waje na masu bigima guda biyu manzan ce ɗaya zai gura ɗaya baki guda mai iya baki sai ba shi gaskiya ta annabi in yi aiki da hujja da ya bada in ba shi haƙƙin wani amma ku sani ma dan na yi shari'a na ba wani kaka dan na shari'a na baka ya halitta ka ce yanki na wuta ne ya kada cewa gatsina ne shi in wa bambancin shari'ar Allah ta ta musulunci da ta da adam shi da adam bai san alsanji babu babu kiyama kurin a duniya za a tsari amma shari'ar alƙali ta shari'ar musulunci za mu yi aiki da zahiri ba dimi mun san akwai lahira a ta akwai zabi sai da shari'a bata bata bata ta juju a ta bincike a dauko kayan ka wani wanda ya shiya waye an taba ganin kaza ana ta bincike a ta wahala wai an samu shi ne meta ko a musulunci ina shaida guda hudu suka yana da yake babu kun tsaye yake kai ma ya mula laki saboda kare mutunci mutane mutunci in wani za a kare mutunci za a ta turi ɗan adam mace ko mu matsayin ka tare da ta mashari ta kare ma daraja ta ce wani ya neme ni shi kenan ka cira ai ta rigima ko an zo daga baya gano ko ta ce mutunci an gama da kai shi kenan akwai wani mutane a duniya amma a musulunci kin ce ya neme ki ina shaidu guda hudu a daga nihe shi kai wani an ƙarya take ya a kamo ta a mata bulan da tamanin goma wani yayi shi kira ka an kai mutunci ko ba wahala shari'a kali wani bai hude ya zo wani musulmi kaya gona ce daga ta wani musulmi a hannun wannan bai hude amma babu tsakanin tsakanin babu shudu ya mallaka mishi sai ya zo amsa ya ce a ina muka yi da kai ya ce na ci kwarai kwa aka zo aka zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ya raba shari'a ya ce to kai yanzu kai da kace wannan gona ta kace kai musulmi kana da shaidu guda biyu ya ce a'a daga ni sai shi sai maza shi to kai bawan Allah kai bai hudu za ka yi rantsuwa da cewa ta kace ce kware kuwa sai musulmi ce ya rasulullahi wallahi zai rantsu ƙarya ci mun kana dan zo ƙarya zai ya ce yi mata ƙarya zai mun baki muke nan san mu baki muke nan baka shaida ko rantsuwa zai ce tashi ki to ke bambancin shari'ar Allah dan adam anan ke ta a wajen Allah za mu yi aiki da zahiri sai mu bar mu Allah sauran can kiyama zai shi da babu wahala a shari'a ta, ta musulunci irin akan ta bature kenan Allah shine masanin gaibin sammai da kasai wa ma amaru sa'at illa kalamin kalamin basar alamarin kiyama gaba da kamar ibta wal ido ce aw huwa aqar ita kamar kadana wanda shi ibta ido dan shine kake gani kif ya kibta to abin da ya ma kibta ido gaugawa wajen Allah kiyama abu ne mai sauki ba wani bata lokaci inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah akan komi ma akan komi Allah mai cikakken iko ne akan komi me yace
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وتنعمر الله ديما باي cewa Allah shine ya huddo ku daga cikin tukunan uwayenku mata la ta'lamuna shay'a ba abin da ka sani har kauto duniya a hankali a hankali Allah ke tusa maka ilimi masaniya kan komi wani da gaugawa wani a ja lokaci kun zama shi ma ilimin sai ga abin ya dace daga mutum mutum ne kaman kai kwalluwarka da kwalluwa kai ma shi ma da kwalluwa ko da kwalluwa mai ga abin da Allah san da wani daban ne da wanda ya ba wani dinan ma akwai aya ta Allah maganar abu sanar da bawa ya zo bisa komai ba haka ko zo fit ba komai kwalluwa amma yau da gobe da gobe shine ya sa ma kuma kowa ilimi gwalgwadon nashi wa ja'alakum sam'a wal absar wal afida Allah da ya hudo ku babu komai na ilimi tare da ku mun sanya muku hanyoyi na karɓar ilimi ya ba ku ji da gani da tunani a yi tunani a yi lissafin kaza da kaza da kaza dunan ni'imomin da Allah ba da adam hanyoyi nan lokacin sani ya ji ya gani kaza ka ji abu kaza kaza ka yi tunani me zai bada me zai gaba kaza kaza duk wannan aiki ne na hankali na tunani ka ji ka gani abinda ka jin abinda ka gani su ne kace da sarrafa ka kaza da kaza me zai bada an kai kaza me zai an kai kaza me kawata a shiga duk wannan wata babbar baiwa ce ta Allah da ya ba bawa hanya ta masaniya ji da gani kuma ya aka baka tunani dabba tana ji tana gani amma ba ta da tunani ba ta da hankali irin naka amma gata da ido duru duru irin naka da kunnen ka motsa ta shaka da gudun ka buga amma babu hankali kai Allah ba wannan baiwa ya baka ji da gani da tunani yace la'allakum tashkurun amma nan kenan akwai jan hankali wata babban ni'ima ce da Allah ya mana wanda ya kamata mu gode mishi ko ya wajaba mu gode mishi ji mu da gani da tunani guda guda uku su nake cewa kul inna sama'a wal basara wal fu'ada إن السمع والأبصر قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع عليكم inna sama albasara ba eh inna sama albasara ba da ba ga yamus inna sama albasara ji da gani wal fa'al da zuciya mai tunani ta kullu ulai kana amu mas'ula kowanne za a ma tambaya kan shi wani wata babbar am- wata babbar amana ce ta Allah a kanka me ka ji me ka gani jin abin da Allah ka ji ka ji abin kwarai ka ka ji mummuna ka kalli halal ka kalli haram amana ce kuma ni'ima ce babba a gare ka ita da zuciyarka a cikin kakkace ka ji abin da baka ji ba kaka ce ka ga abin da baka gani ba kaka tsaya ilimi tunani da Allah baka ka kokarin tunanin shi baka alkhairi kaka tunanin shi baka tsiya a rayuwarka duk kokarin shi baka alkhairi ka kokarin tunani aikin alkhairi shi kamata kai domin kowanne za a ma tambaya gobe kiyama akan shi kirjinka amana ce ganinka amana ce tunaninka amana ce gobe kiyama za a ma tambaya me kai da su Yake shi- ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فلا يكون فيكم آية إيه ولا تقف ما ليس لك بعلم na da ilma ka shi wala ta kafa malaka bi ilmin kakka tsaya kakka yarda da abin da baka da masaniya kai shi ana kakka shi da ƙarya ala iya ma kashe kakka wada abin da baka da masaniya kai shi shi da ƙarya ka makame kwashe kwashe kakka hudu domin inna sama wal basara wal fu'ad kullu la kana mas'ula da jinka da ganinka tunaninka kowanne gobe kiyama za a ma tambaya kai shi shi malamai ke cewa dama mun san dama hanya ta sadaka daga Allah ka ce Allah da ma'ana Allah ce ga Qur'ani sunna ka ce annabi ya ce ganin sunna tana da kwashe kwashe aka ce bai halitta ga mai wa'azi ko ga malami ka ce manzon Allah ya ce ba tare da kafirci wani magana gaskiya ce ko ƙarya ce lazim yanzu ce manzo Allah ya ce balle mai wazi ka tabbatar da wani magana ta tabbata ko mi ka kwaso ka wadi dinnan wani da kawo shari a duniya da ana duniya ta kwashe kwashe akan sai a duniya da suna addini kayan ka ce Allah ya ce annabi ya ce kana da hujja madogara Allah so kare addini shi ya malamai masu tace hadisi ka diba wannan abin da ta manzo Allah ya ce shin ko Allah ya ce ya tabbata daga manzon da Allah ya yi sinadin shi iya da kyau eh za ka samu gaban bugawa eh lalle ruhaniya ce kyakkyawa aka ce kaza a ce nan ba da labari babu kata matsala ce laifi ne ga musulunci Allah ya ce ko annabi ya ce ba tare ba da ka tabbatar gaskiya da ƙarya da akwai ƙarya amma annabi ƙarya an abu jira shi ƙarya dole ka tace ka sani kawai duk daga na ta shuka da yawa na cikin addini ko na kusa ce Allah ya ce annabi ya ce ƙarya kawai annabi ƙarya wani hadisi dubu dubu biyu shi daya Allah ta mata a wata zamanin an kama hawas aka yanka akwai da rallar ya yana ga cikin abin abu kai bin abuja rallar ya ɗan shi kuma kamo shi ya idi ya ce za ku lai da rago wani zai lai da wani da aka bincike a hadisi dubu biyu na karyawa a cikin addini لا حول ولا قوة amma aka gano shi aka tace da abin da wannan aka aka aka shayi akwai zindika irin wannan haka nan lazim wanda zai yi ma ya ce Allah ya ce annabi ya ce ka tabbatar da wannan magana tana da kyakkyawan sanadi ma kurin ka ce annabi ya ce Allah ya ce to hadari ne za ka shiga layin masu ma annabi ƙarya ko Allah ƙarya ya ce kenan na muke ciki ya ce waje alaƙa musamman amsar wala faida la'allakum tashkurun Allah ya muku wannan ji da gani da tunani don ku zamanto masu godiya Allah samu cikin masu godiya daga ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته